الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة هذا هكرا جبوتها دا دريه أربعين دبيار wanda ya zo daidai da 29 ga watan march a girgoriyar kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin jihar gombe fadar jihar gombe da kuma nan cikin anguwar bolari kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri mun kwana a nambar aya ta bakwai za mu tashi kan nambar aya ta takwas kafin haka akwai tambaya guda biyu wanda muka so jiya mu amsa to kuma mun amsa amma kuma muka samu tangarɗa wanda karatun bai cika yadda muke bukata ba tambayar farko dai kamar yadda muka faɗa wani ne ya ga wata yana son ta to sai ya bincika sai samu babanta an haife shi ne ta hanyar zina nan ta gaban fatiha ne shi ne yake tambaya shin wannan yarinya tana halatta gare shi ya aure ta duk da cewa kakanta wato ba mutumin kirki ba ne kakan ma'ana kakanta eh baban babanta na fata an gane to magana mafi inganci babu abin da ya shafi laifin babanta da aka haife shi ta gaban fatiha da ita da aka haife ta bayan an shafa fatiha na fata an fahimta ba abin da ya haɗa su domin allah maɗaukakin sarki ya nuna laifin wani ba ta ɗaukar wani baya ɗaukar laifin wani wala ta ziru wa ziratun wizira ukhra wani baya ɗaukar laifin wani wata rai ba ta ɗaukar laifin wata 'yar uwarta a ƙa'ida abin da wani ya aikata daban abin da wani ya aikata daban inna sa'ayakum la shatta aikin ku ya bambanta kowa da aikinsa ina fata an fahimta kul kullun ya'malu ala shakilatihi kowa yana aiki akan abin da yake bance ya ainihin wato shafe shi bai zai fi wani baya shafar wani saboda haka irin wannan abin da zaka ga an ce a shi ne zaka zo ka ji wasu na cewa wai dan zina ba zai limanci ba dan wane ne ba zai yi wane ne ba duk wannan maganganu ne rajman bil ghaibi jifa ne da gaibu babu tabbas babu addini a ciki babu nassi da ya nuna cewa dan mutum yana da ya fito ta wata hanyar da bata dace ba wai bai cancanta ya samu wani matsayi a duniya ko kuma ya samu matsayi na addini ba kawai abin da ake dubawa da shi shine shi a karan kansa mutumin kirki ne ko mutumin banza ne in dai shi mutumin kirki ne ko mutumin ko mutumin arziki ne ko kuma yana da addini duk wata matsayi da ake bawa mutanen kirki ya cancanta a bashi na fata an gane limanci ne ya halatta ya limanci daura aure ne ya halatta ya daura shugaban guri kaza ne ko makaranta kaza ko masallaci kaza ko kwamiti kaza ya halatta ko da dai ga asalinsa inda ya fito akwai matsala ko hanyar da ya fito akwai matsala amma shi a karan kansa ba shi da matsala so ba abin da zai hana ba za a bashi wani mukami ko wani abin da na addini ba ina fata an gane saboda haka dan an samu mace babanta an samu ya zo ta wata hanya wannan ba abin da zai dame ta wajen mutum ya aure ta abin da kawai ake bukata da kai a ka yi kokari ka yi bincike lokacin da za ka yi aure ka tabbatar wacce za ka aura ita a karan kanta tana da tarbiyya tana da hankali tana da nutsuwa sannan iyayenta su da suka haife ta mutanen kirki ne suna da tarbiyya daidai gurgudu in dai ka samu wannan to abin da ya baya da wannan a ba shi da wata damuwa a kai ina fata an gane Allah ya shirye da mu ya ba ku mata na gari ya ba mu mata na gari duka tunda mu ma ba karewa muka yi ba eh to ai ba a gama ba ana rama ko kai ka gama a to ana rama ma ya ce bai gama ba Allah ya shirye da mu to to sai tambaya ta biyu wani bawan Allah kamar yadda kuka ji ya rubuto ne akan cewa a menene na farko dai tambaya ce guda biyu a cikin ɗaya ko ɗaya a cikin biyu yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da yake ɗaukar dakon giya sannan ya ce yana da kyau a ja hankalin 'yan uwansa 'yan nabe akan cewa suna aikata wani abu da bai dace ba ya ce domin wata rana ya zo zai higa barikin sojoji ko dai barik da ya ce barik bai faɗa ba na ɗan sanda ko na sojoji ko ma na waye allahu alam to sai ci karo da wani mutum wannan mutum sai ya ce masa zo ka ɗauka min dako sai ya ce wanne dako ne ya ce zan baka kuɗi mai yawa ya ce eh dai na ji amma wanne dakon mai ne sai ya ce dakon giya ne da haka ka zo ka ɗauka mun ka kai ni inda nake bukata to a takaice dai wannan bawan Allah ya ce shi dai ya ce ba zai ɗauka ba to sannan a ƙarshe ya ga ya tara wani kuma ya ga sun je sun ɗauko giyar kuma sun fito ɗan uwansa ɗan nafi ina fata an gane to fa tambayarsa na farko cewa me hukuncin dakon giya dakon giya haramun ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya la'anci teburin da ake shan giya ya la'anci mai rubuta rasit ɗin giya na fata an fahimta katibu haku mai rubuta rasit an sai katon kaza an yi kaza shagon da za a ajiye ta annabi ya tsine mishi albarka masu sha kuwa dama tuni sun jima a cikin tsinuwar Allah na fata an fahimta saboda haka da dakonta da rasit ɗinta da shagon da ake ajiye ta da inda ake yinta da kamfaninta duk tsinannu ne in ji Allah in ji manzon Allah to bai halatta ba musulmi ya dinga dakon giya kuma ya shiga karkashin wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan nagarta na fata an fahimta da kuma tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya akan sako da ƙetare iyaka to cewa da ya yi mu ja hankalin masu keke nafe gaskiya ne domin mu dinnan ganau ne wasu abubuwan ba jiyau ba na irin abubuwan da wasu 'yan nafe suke aikatawa daga cikin 'yan nafe din nan muna cewa daga ciki domin akwai mutanen arziki akwai bayin allah wanda sun ɗauki wannan harkar neman arziki akwai wanda in sun ga an kira sallah za su yi fakin da nafe ɗinsu su yi sallah akwai wanda idan kayan ka ya ɓata za su nemo ka su kawo maka su dawo ma da shi akwai wanda bayin allah ne nagari wajen mu'amalarsu da kwastomomi masu ɗaukarsu to amma a lokaci guda kuma akwai fetsararru akwai lalatattu akwai kangararru akwai fandararru na fata an fahimta wanda da su ake shirya na gaya muku cewa akwai kes ɗin da ya zo gabana wata mata mijinta ya gano cewa wani ɗan nafe sun yi wani arrangement da shi dillan kaza ƙarfe kaza za ta kira shi a waya zai zo ya ɗauke ta ya kai ta hotel kaza a yi zina da ita in kuma lokaci kaza ya yi kuma zai je ya ɗauko ta ya dawo da ita gidanta akwai matan da yanzu sun shirya da 'yan nafe nafe suna kai su gidajen baɗala da iskanci akwai wanda barayi ne a cikin 'yan nafe ɗin nan ana satar mutane da su ana satar ƙananan yara da su na fata an fahimta akwai waɗanda suke ɗaukar 'yan mata suna kai su irin gidajen shegantaka na baɗala da iskanci suna samun kuɗi masu ɗimbin yawa akwai wanda ko karfe biyun dare yarinya ta kai za su je su ɗauko ta daga inda ta je ta yi iskanci su dawo da ita gidan iyayenta ko kuma su dawo da ita inda take akwai su suna nan to ku ji tsoron Allah harkar neman abinci ba hauka bane da zai zama duk abin da zai saba wa Allah ko zai saba wa tarbiyya ko zai saba wa suluki ya zama kai zaka aikata shi dan kawai kana neman menene kana neman kuɗi kana neman duniya ba daidai ba ne yanzu dai kaga ɗayan ku ne ya rubuto takarda yana cewa kukan yi dakon giya ana biyan ku kuɗi wanda kuma wannan haramun ne kai tsaye na taɓa je an yi wa malam jafar allah ya ji kansa da rahama an masa tambaya akan masu dakon jakuna suna kaiwa kudu ana ci me hukuncin su dan akwai waɗanda su aikin su kenan suna da motoci kantoci da waye su aikin su a loda musu jakuna su kai kudu kuma an je ba hawa ake bace ake ina fata an fahimta me ya hukunta wannan malam jabir yace haramun ne yace yana daga cikin at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wala at-ta'awun 'alal ithmi wal udwan yana daga cikin taimakekeniya akan ta'addanci da kuma ketare iyakar Allah ina fata an gane bai halatta ba bai halatta ba don haka dakon giya haramun ne dakon naman alade haramun ne duk abin da ka san ana mu'amalantarsa ta hanyar haramun haramun ne ko wanda ake ba su kwayoyi suna killacewa a cikin wasu abubuwa suna shigar da su wasu jihohi ko wasu anguwanni suna kawo wasu gurare ana ba su kuɗi masu kauri wallahi ku sani kun taimaka wajen rusa al'ummar ku kun taimaka wajen ɗugun zuwa matasa da 'yan mata cikin shaye-shaye kuma wallahi tallahi za ku ɗauki zunubin abin da kuka aikata da ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmi ko za su ɗauki cikakken zunubinsu ranar tashin alkiyama da kuma zunubin waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba Allah ce wallahi sai kun ɗauki zunubin gaba daya saboda kan za ka yi sana'a ka tsaftace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqullaha wa ajmilu fi talabi ku ji tsoron Allah ku tsaftace harkar neman abincinku duk sana'ar da kake yi ka duba ka ga ina ne inda ka kauce inda kake aikata ba daidai ba inda haramun take shigo ma wallahi ko me za ka samu a duniya ka yi kokari ka take wannan hanyar kar ka yadda ta dinga sadadowa tana shigo ma cikin harkar neman abincinka ina fata an gane magini ne kai mesin ne kai ka kiyaye kafinta ne kai ka kiyaye tela ne kai ka kiyaye dan nafe ne kai ka kiyaye mai ataba ne kai ka kiyaye makaniki ne kai ka kiyaye babu wata harka a cikin wannan na lissafa da ma wanda ban lissafa ba din nan wanda ba za a shiga aljanna ta dalilin ta ba ko kuma ba za a shiga wuta ta dalilin ta ba kawai ya rage wa wanda yake harkar ya sanya zai gudanar da harkar idan bai sani bai tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tambaya in ba ku sani ba fa inna ma shifa'ul madha as-su'al annabi yace warakar jahilci shine kai tambaya waraka akan jahilcin abin da baka sani ba shine ka tambaya a gaya maka to amma mutane suna mu'amala da abubuwa da suna da dokoki na yau da gobe a cikin su amma kuma suna aikata su wanda bai kamata suna aikatawa ba muna fata Allah ya shiryar da matasan mu yan nafe mutanen kirkin ku Allah ya ƙara muku kirki da hazaka da kwazo na faɗa muku cewa haikwai koyi da wancan ɗan Kano ɗin nan da ya samu menene kuɗi mai yawa a nafe ɗinsa ya ɗauka kuma ya mayar wa waɗanda ma'ana ya kai gaban hukuma aka lalubo mai shi aka ɗauka aka biya shi kuɗin shi sai ga shi daga ƙarhe Allah ya sa a samu alheri ninkin bani har na fi masan da aka samar sabbi ba ma sabuwa ba to in ka in ka in ka ji tsoron Allah sai Allah baka mafita ko yawwa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min wanda ya bar wani abu dan jin tsoron Allah sai Allah ya canja masa da wanda ya fi alkhairi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah a sana'arka sai Allah ya kawo maka wanda zai taimake ka ta inda baka zato baka tsammani baka zato baka tsammani ba ku a ganin wasu suna yin bidiyo duk da cewa wasu bidiyon da suke yi din ba daidai bane amma kuma a wani lokaci za ka ga ko da dai ba daidai bane to in ma dai za a taimaka din gara a yi hakan sama da a ce ba a yi hakan ba za a ga mutum yana yawo da riguna kwaya biyar yana sayarwa datti da malam yana sayarwa sai ga wani alhajin birni ya tare ga a mota ce zo baba ce ga waɗannan rigunan nawa nawa ne ce ɗari biyu da hamsin hamsin ne yaro ce to yanzu baba ya kake ci ce to da hakan dai ake lallaɓawa sai ga alhaji ya zaro rafa dubu ɗari ko dubu hamsin ya ba wannan baba haka ne ko ba haka ba saboda ya ji tsoron Allah ya yarda ya nema da hannunsa ya ci haka ne sai Allah ya kawo masa from nowhere Allah ya kawo wani ya taimake shi akwai wani wanda na sani jama'a sana'a sa ɗiban yashi ne a kwari irin ɗiban yashi na da wanda ake fitowa da shi daga kwari a tara in ruwan jikinsa ya tsantsane sannan a a auna a sayar to sai suka ɗeba wani bawan Allah yashi wani mai kuɗi zai yi gini sai shi mai kuɗin ya ga hazakar yaron duk sai ruwan su watsi ka san yaran mu daga ya ɗebi kwangiri bakwai ya ga ya samu ɗan na masa ya samu na ƙosa ya samu na burodi sai ya fita da gudu kawai ya gama shi kuma wannan sai ya tsaya yana ta yi yana ta yi ya gaji ya gaji in ya huta ya tashi ya ƙara komawa kwari sai shi wannan bawan Allah ya kira shi wata rana ya ce masa kai kan me yasa na ga baka yin kamar yadda abokanka suke ka san me yaron nan yace mishi yace babana ya rasu ni nake kula da mahaifiyata yace ita kuma mahaifiyata karfinta ya ƙare tana nan tana zaune sai abin da na kawo mata in ne tunanin na bar aikin na tafi na je nima na tafi wasa da tsalle yaro ne makarami bai wuce shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ba ya ce sai in tuna to in na tafi wa zai bani abincin da zan kai mata idan haka sai in ƙara jajircewa in gana yi da yawa don yadda zan samu abin da zan kai mata ci abinci ta samu magani ta yi waye ta yi waye wallahi wannan alhaji haka ya ɗauke suka je har gidan mahaifiyar ya ɗauki nauyin mahaifiyar ya ɗauki nauyin karatun yaron ya ce daga yau ka daina iban yashi in allah ya yarda ya ce tun da kana da zuciyar ka taimaki uwarka ya ce to ni kuma zan taimake ka wallahi ya tura shi makaranta ya je karatu ya zama babban mutum ya zama bawan Allah daga cikin ni na san shi a garin nan yanzu in ya ji karatun nan wallahi ya san da nake na san shi tare muka tashi kusan shekara 25 zuwa 30 baya to kawai kai ka zauna kawai sai dai kawai in ta nuna ta dahu dahu kawai ka zauna ka ci ba za ka yunkura ka nemi na kanka ta yadda a cikin neman Allah zai iya kama wanda za su taimake ka ba ina fata an gane wadda haka mu tsaya mu nemi na kanmu kuma mu sa tsoron Allah da tsarkin zuciya a cikin neman mu Allah maɗaukakin sarki zai albarkaci abin da muke yi Allah ka taimake mu Allah ka sa mu dace duniya da lahira Allah ka sa aljanna ta zama komar mu kamar yadda muka faɗa jiya mun kwana a lambar aya ta bakwai yau za mu tashi lambar aya ta takwas Allah ramma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Mm.
من همزه ونفخه ونفخه na'am للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
Mm.
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله Mm.
أولئك هم الصالحون na'am
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم na'am ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم Mm.
ولو كان بهم خصاصة na'am ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون na'am والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا Mm.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان na'am ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Mm.
ربنا إنك رؤوف رحيم kamar yadda muka faɗa dukiyar da take shigowa musulunci ta hanyoyi ne guda uku na farko ita ce dukiyar ganima shine idan an gwabza tsakanin musulmi da kafirai aka ci nasara akan musulmi to sai a ɗebi dukiyarsu a matsayin ganima muka ce idan wannan dukiya ta faru akwai yadda musulunci ya ce yadda za a kasafta ta dukiya ta biyu da take shigowa musulunci ko rabano na biyu na musulunci shine dukiyar jizya dukiyar jizya kuma ita ce gwamnatin musulunci ta kafu kafirai suna nan su basu musulunta ba su kuma basu bar garin ko kasar ko yankin ba aka zauna da su suka ce sun yadda za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci amma ba za su yi musulunci ba ba za su yaƙi musulunci musulunci ba zai yaƙe su ba to amma za su dinga shan ruwan famfo wanda gwamnatin musulunci ta samar za su dinga hawa titi wanda gwamnatin musulunci ta gina za su je asibiti su karɓi magani na gwamnatin musulunci ina fata an gane da dai sauran aikace-aikacen da gwamnatin musulunci ta yi to shine za a saka musu jizya wanda za su dinga biya duk wata gwargwadon expenses ɗin mutum gwargwadon abin da za a ɗora mishi don yana da gida da yawa da iyalai da yawa a saka masa da yawa in yana samu da yawa yana da harka da yawa a sa masa da yawa in kuma ainihin wato harkarsa kaɗan ne a sa masa ɗan kaɗan wanda zai dinga biya duk sati ko duk wata shine da Allah yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir وَيْلٌ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Mm.
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ yadin wahum sahirun Allah madaukakin sarki yace qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaki waɗannan da suka ƙi yin imani da Allah subhanahu wata'ala wala bil yawmil akhir kuma ba suka ƙi yin imani da ranar tashin alkiyama na fata an fahimta wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma ba sa iya haramta abin da Allah madaukakin sarki ya haramta da hi da manzansa wala ya dinuna ko dinal haƙƙi kuma ba sa kan addini na gaskiya min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda muka ba wa littafi Allah ya ce hatta yu'tul jizyata an yadin har sai sun ba da jizya hannu da hannu wa hum sagiruna suna kaskantattu sai sun yarda su biya jizya su rayu a ƙarƙashin gwamnatin addinin musulunci sai sai a karɓi jizya a hannunsu to wannan ita ne dukiya ta biyu da take shigowa addinin musulunci ina fata an gane dukiya ta uku ita ne wanda muke bayani akan ta shine dukiyar fai'i ita kuma muka ce ana samun ta ne idan aka shata fage da kafirai za a gwabza sai suka tsorata sun ji tsoro a ba su kunun madace su sha su wanke wanke ina fata an fahimta in ji yara da fada ko don suka ji tsoro suka gagara suka gudu kamar yadda waɗannan banun nabil suka gagara bugawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai muka ce ita kanta wannan dukiya ta fai'i ta kasu kashi biyu akwai wacce annaba ake bawa misalin ta shine wannan dukiya ta menene ta banu nadir ita duk annaba aka dankawa ita annabi ne ya tasarrufi da ita sai dai mun yi tambihi cewa karka da an ce an bawa annabi ka dauka sa waye a gaba ita ci a a shi ma rabarwa yake baya iya ci saboda ba duniya ya zo tarawa ba na fata an fahimta ba daɗi ya zo ci ba a ya zo ne ya addini ya samu ya gama da Allah lafiya na fata an gane kashi na biyu shine wanda ake bawa sauran muminai to shine mun faro magana akan waɗanda suka cancanci a bawa kashi na biyu to sai lokaci ya ƙure yanzu za mu ɗora cikin waɗanda suka cancanci a basu wannan dukiya to shine Allah ya sake cewa lil fuqara'il muhajirina za a ba da wannan dukiya ta fai'i ga talakawa mutanen makka wanda suka yi hijira daga makka zuwa ina zuwa madina allah ya ce alladina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga cikin gidaddajinsu domin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina da yawancinsu dukiyar da suka mallaka sun batta a makka kafirai sun kwashi mafi yawancinsu sai 'yan kalilan waɗanda suka samu ɗan abin da za su iya riƙewa a hannu suka samu suka roƙo shi wa amwalihim da dukiyoyin suka tsallake dukiyoyin suka yi hijira suka bari me yasa suka yi hijira suka baro makka kuma suka bar dukiyarsu da gidajensu Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falar Allah subhanahu wata'ala da kuma yardar Allah yardar Allah tana iya sa ka haƙura da komai don ka sami yardar Allah neman aljanna yana sa ka manta da kowa saboda ka samu aljanna to wannan shine aikin sahabban annabi muhammadu wannan maganar tana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane girma da mutunci da kimar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa sun haƙura da duk wani abu na dukiya da karau da abin da allah ya hore musu don su zo su zauna da manzon allah don su samu aljanna na fata an fahimta wa yansuruna allah allahu akbar ka duba sahabbai karar Allah ya bayyana cewa sun taimaki waye sun taimaki Allah yo ka isa ka isa wane kai ka aibanta sahabbai har ma mu fahimci wannan aibin da ka faɗa a kansu Allah ya ce wa yansuruna Allah kai kuma ka ce mutanen banza ne su dan Allah da magana karata Allah wace za mu ɗauka ina fata an fahimci magana irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga lura da su mu gane matsayin sahabbai ba wai maganar mai magana ba a'a mai qur'ani ya siffanta su wannan irin shakali ya nuna a kansu wannan irin fenti ya yi musu wani irin wato tarihi ya yi musu wani irin definition sahabbai Allah ya yi wa sahabbai daga cikin definition din da Allah ya yi wa sahabbai da siffarsu wa yansuruna Allah wa rasulahu sun taimaki Allah sun taimaki annabi Muhammad na fata an gane magana to dan Allah kai wannan ayar kadai bata ifi sahabbai daraja ba jama'a idan ita kadai Allah ya sauke a cikin alkur'ani dan nuna mutuncinsu musamman muhajirina don Allah wannan bai ishe su abincin kaho ba ya ishe su ko kai Allah ya ce wa yansurun Allah ka taimaki Allah ai ka haye in ka zo gurin nan gurin zama za mu nema ma na musamman wallahi mu ce ga wanda Allah ya ce Allah ya taimaki Allah Allah da kansa ya ce ya taimake shi to balantana Abubakar balantana Umar balantana Usman balantana Ali balantana abin ainihin wato Abdurrahman dan Auf Abdullahi dan Umar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah da dai shauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yansurun allah wa rasulahu ulaika to bari ka ji shaida ta biyu allah ya ce waɗannan sahabbai mutanen makka da suka yi hijira suka taho gurin annabi kuma sadiquna in kana neman masu gaskiya cikin imaninsu to ka samu waɗannan allah da kansa ya ce suna da gaskiya cikin imani in za ka kwan dubu kana cewa ba su da gaskiya cikin imani za mu saurare ka Allah ya ce su masu imani ne na gaskiya in za ka kwan dubu kana cewa sani a awwalu sani salisu ka san in ɗan shi'a ya ce maka awwalu sani salisu to yana nufin abubakar umar usman wai waɗannan gumaguman wutar jahannama kenan a gurin ɗan shi'a wanda daga cikinsu ya ce diggiyar da aka sha a duniya da duk zinar da aka yi da duk wani abu da aka yi na fatanci da duk wani abu da aka yi na zubar da jini da duk wata ta'addanci da aka yi in kiyama ta tashi zunubin yana kan abubakar da umar da usman abin da suka faɗa kenan ba ka yadda ba tsanin kawo ba hujja cewa kun faɗa ko ba ku faɗa ba ina fata an fahimci magana so irin wannan maganganun su suke faɗa a kansu ga kuma irin abin da shi kuma Allah yake faɗa a kansu to tambaya shi ne kai wanne za ka ɗauka na Allah shi ke kawai Allah ce ula'ika humu siddiquna su ne masu gaskiya cikin imaninsu don haka da su za a raba dukiyar fai'i ka duba yadda Allah ya lura da sahabban annabi Muhammad ya lura da muhajiri ne waɗanda suka ƙetare dukiyoyinsu da gidajen suka gudo don su tsira da addininsu don su taimaki annabi muhammadu Allah ya ce to idan an samu dukiyar fai'i suna da kaso a ciki shine lilfuqara il muhajirina talakawa mutanen makka wanda suka yi kaura zuwa ina zuwa madina Allah ya ce da su za a raba wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane cewa musulunci baya watsi da waɗanda suka yi mar hidima baya watsi da waɗanda suka karantar baya watsi da mutanen arziki don haka dole ne mu dinga nazarin suwaye malaman da suka karantar da mu kafin yau da Allah mu ya kama wannan lokacin ina kwanan 'ya'yansu ina matansu da suka da suka bari haka da kuma haka ba jama'a sun mana hidima sun karantar da mu sun koya mana addini wanda in ba dan Allah ya haɗa mu da su ba da mu ma ba a san kan wacce aƙida muke ba a yau haka ne ko ba haka ba in ba dan sun tsaya sun zage damse sun karantar da mutane ba da ba san halin da al'umma take ciki ba to yau sun kwanta sun rasu ba wanda yake tambayar ina iyalansu suke iyayensu ya suke ciki ƴaƴansu ya suke ciki na fata an fahimci magana matansu ya suke ciki shin an biya wa ƴaƴansu makaranta ko ba a biya ba shin iyayensu da suka da suka basu suna cikin walwala ko me suke ciki ina matsayin matansu da suka rasu suka bari ko an bar matar malam ta koma bakin yin kosai a bakin titi na fata an gane to ku lura sahabbai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce idan an samu dukiyar fai'i a lura da waɗannan talakawa wanda suka tsallake kowa suka taho garin madina don su taimaki manzan Allah kar ka ɗauka ayar iya lokacin manzan Allah ta tsaya har yanzu tana aiki dole a ɗauko ta a saka ta a cikin ire-iren waɗannan rayuwar tamu ana duba yaya matsayin bayan Allah da suka yi wa addini hidima ina fata an gane Allah ya ƙara ba su shaida ta uku ku ci gaba da kirga min shaida da Allah ya musu domin shaidoji ne Allah ya musu a wannan ayoyi shaidar da duk duniya ba wanda ya same ta in ba su ba duk duniya ba wanda ya samu wannan shaida sai sahabban annabi muhammad allah ya sake cewa wallazina tabawwa uddara su sahabban nan da za a ci gaba da bawa wannan dukiya bayan an gama da almuhajiri to sai Allah kuma ya dawo kan ansa sai ce da waɗannan su ma a ba su ma da su za a raba wallazina tabawwa uddara da waɗanda suka zauni garin Madina ma'ana Madina mallakar su ce domin aka ce tabawwa a fulanun makana kaza wane ya zauni guri kaza to ya mallake shi kenan na fata an fahimci magana tabawwa uddara sun mallaki garin madina sun zauna madina madina tasu ce wal imana to sai malamai suka yi magana guda biyu anan suka ce shin da Allah ya ce wallazina tabawwa uddara e lalle yumkin an yi tabawwa addaru ko an yi tabawwa uddaru zai iya yiwuwa a zauni gari ko a zauni abin nan ainihin wato anguwa ko yanki amma hal yumkin an yi tabawwa al'imanu zai yiwu a iya zaunar imani kamar yadda aka zauni gari wasu malamai suka ce zai yiwu amma da ma'anar wa a taƙadu al'imana bayan sun zauni garin madina to sai ka ƙaddara kuma wa a taƙadun imana suka kuma ƙudurta imani na gaskiya shine ma'anar wallazi na tabawa uddara wal imana wannan haka wasu malamai suka ce wasu malamai kuma da suka so su bawa ma abin ma'ana mai dukan kirji sosai suka ce ba wani maganan wa a taƙadu wa a taƙadu ka ai Allah ya san da ita amma ya ce wallazi na tabawwa uddara sai ya sake cewa wal imana ya atafin al imanu akan dar sai wannan ya nuna kama tabawwa uddara haka za tabawwa ul imana kamar yadda suka zaune garin Madina to haka nan kuma suka zauni menene imani ma'ana ka iya cewa kamar yadda madina ta zama mallakarsu tasu ce to haka imani ma ya zama mallakarsu nasu ne na fata an fahimci magana to kaga kuwa ya kai makura wajen bayyana mutum cewa mai imani ne a ce imani ma mallakarsa ne haka ne ko ba haka ba ya kai makura wajen a bayyana cewa yana da imani to haka suka mallaki imani na fata an gane to a ƙarƙashin wannan kuma har ilau bayan kasancewarsa sun mallaki madina kuma sun mallaki imani to sai wannan kuma ya nuna cewa su waɗannan sahabbai mutanen madina wato sun samu wata falala a wannan ayar sama ma da al'ansar na fata an fahimta duk da cewa su ma an ba su tasu falalar an faɗi nasu alherin to amma anan kuma sai aka nuna kamar ma su suna gaba da su wajen falala an gane maganar da ke ku to sannan sai malamai suka ce kuma hadhihi al-aya isharatun ila al-muhajirin aidan wannan aya tana ishara ne zuwa ga mutanen makka cewa su sani fa mutanen madina su suka ba su gurin zama suka sauke su suka tarbe su kuma suka ba su guri suka wataya suka walwala wanda za mu zo mu ji hadisai akan wannan matsaloli daban-daban wanda malamai suka kawo to daga cikin kuma siffarsu ta hudu yuhibbuna man hajara ilaihim su mutanen madina suna son duk wanda ya hijira ya zo zuwa ina zuwa gare su wannan ana so ka siffantu da wannan ɗabi'ar a matsayin ga musulmi duk mutumin da ya zo gurin ka in dai musulmi ne dan uwanka to abokin tafiyar ka ne jama'a kun fahimci magana ku duba ku ga yadda da aka so a danno mana kabilanci yanzu ma kuma ana kokarin sai an danno ana so a haɗa al'ummar fulani fada da kuma suwa hausawa an samu wasu munafukai wata wai jarumar hausa ko ja'irar hausa ne ko munafukar hausa ne tana nan tana ta yada maganganu cewa shehu usman dan fodiyo da yazo ba abin da ya sai kashe menene ya kashe hausawa ya kakkashe hausawa ya yi waye ya yi waye ya yi waye wallahi wannan magana kuna ganin ta kamar karama wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ana ganin ta kamar karamar magana wallahi ba karamar magana bace domin in na ce muku wannan su dama ba bukatar su wai yanzu yanzu sai abin ya yi tasiri ba a'a za su ci gaba da fushi su ci gaba da yada wannan tunanin su ci gaba da yada wannan tunanin idan ni da kai yan shekara arba'in hamsin mun san cewa tarihin ba haka yake ba yo yaranmu da suke tasowa yan shekara tara shekara goma shekara sha biyar sun san ma wane ne usman dan fodiyo ba sai an karanta musu hiya labari ba haka ne ko ba haka ba na fata kun fahimci magana so idan aka rahin sa'a ba su sami ilimi a gurin magabata mai inganci ba to ka gaya min idan ba su tahi da kyamar mai suna usman bin fodi ba za su tahi da wannan kyamar ku ba su tashi ba za su tashi sannan za su tahi da kyamar kabilar suwa fulani cewa ai kakansu shi ya yaƙi iyayenmu da kakanninmu na rantse da allah idan ba allah ne kiyaye ba wannan abin sai ya haifar da fitinar da ba taɓa tsammani ba kalli fitinar boko haram da haka ta fara kamar wasa abu ya zo ya zama wa mutane jangwam ya zama wa mutane bala'i ana ganin abin fa kamar wasa kamar wasa kamar wasa haka yasa idan fitina ta taso kokari ake a danne ta a sa a samu mutane masu wayar da kai amma ka duba ka gani sai malamai ne masu ilimi suke damuwa da abin saboda su sun san illar da zai haifar a gaba amma galibin mutanenmu ba su damuwa da irin waɗannan abubuwan da ake ganin ana raina su wanda kuma za su iya jawo mutane bala'i a gaba to sahabban annabi ba haka suke ba yuhibbuna man hajar ilaihim su ɗabi'a su shine suna san duk wanda ya kaura ya zo zuwa gare su na fata an gane wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu so kuma ba sa jin wata bukata da Allah ku lura da wannan abin ya daina rawa mana ba daga can bane Usman ba shi daga nan ne wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samu a cikin zuciyarsu haja wata bukata hasanul basar ya fasara haja da hasada ma'ana ba sa jin hasada dan annabi ya dauki wani abu ya bawa mutanen makka ina fata an gane tare da cewa su suka tarbi manzon Allah suka bashi gurin zama da hi da sauran sahabbai ina fata an gane amma wannan kuma bai sa idan annabi ya ɗauki wani abu ya ba wa waye muhajiri na su dinga jin wani ƙyashi a cikin zuciyarsu kaga kenan sai Allah ya karantar da mu cewa sahabbai ba su da meye a zukatansu hasada da junansu yanzu mu muna da hasada a junanmu ko ba mu da shi hasadodi ma kai ba dama ka ga dan uwanka ya ci gaba kokari kake ka ya zaka ka takile shi ba dama ka ga ya samu wani abin alheri kokari ya zaka ka aibanta shi ba dama ka ga Allah ya masa wani buɗi kokarin ya zaka ka dankwafe shi idan bai dankwafu ba ka dinga jin haushin shi ko wulgawa ya zo ya sai kamar kallo da yake nuna alamar kyamarsa da kyashinsa da kiyayya gare shi wallahi mala kallo wannan sai ya gane cewa kallon da kake mar nan kallo ne na kana kinsa kana kyamar shi kana hasara da abin da Allah ya masa to su sahabbai ba haka suke ba wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba su da wata bukata ba su da hassada min ma'utu daga abin da aka ba wa 'yan uwansu ko aka ba su su su ce don me aka fifita su wani mu aka ba mu kaza ba sa wannan sahabbai suna son junansu suna kaunar junansu to shin haka muke Allah da yana gaya mana halayensu ne da ɗabi'unsu don mu kwaikwayi irin halayensu aka da ko ba haka ba don hila babbarin ƙur'ani ba shafa labarin shumi ba ne ba ba duniyar al'ajabi ba ne ba na fata an gane a labari ne wanda yake baka izina kai ma ka ɗauki irin wannan halaye idan na kirki ne in na manza ne kai taka tsantsan da fadawa cikin shi wannan shine ma'anar labarbarin qur'ani jama'a an gane magana da ke ku dole ne ka ɗauki izina da darussa daga irin waɗannan labarbarun shine manufar karanta masu Allah ba mu ikon ɗauka ya ba mu ikon aiwatarwa wa yu'thiruna ala anfusihim kai har ta kai ma matakin suna fifita wasu akan kawunansu walau kana bihin khasasa ko da ku abin nan suna da bukatar shi to a karkashin wannan ne kafin mu je karhe za mu karanto wani hadisin abu huraira Allah ya hada mu da abu huraira a jannatul firdausi abu huraira yake cewa wa an abi huraira ta qala ata rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gurin annabi muhammadu bayan an idar da sallar isha a wata ruwaya فقال يا رسول الله أصابت أصابت الجهد yace ya rasulullahi matsala ta yi yawa fa ina cikin damuwa na zo gare ka bakunta na zo neman mafaka a gurinka na zo bakunta fa arsala ila lisa'ihi annabi sai ya tura gurin matan shi fa lam yajid inda hunna shay'an yace da Allah a nemo ko abinci ko rigar sakawa ko kaza amma wallahi aka shiga gidan manzon Allah jama'a ba a samu ko sallake ba ko kwandala ba a samu ba بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها ولو لقمة لحم aw luqmatu ta'ami gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi an je an duba babu ko da lauma daya lauma annabi bai zo tara duniya ba jama'a bai zo don ya tara dukiyar bayi ba bai zo don ya kane kane da al'amarin mutane ba wallahi yace aka je aka bincika gidan annabi sallallahu alaihi wasallama babu komai ba a samu komai ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتوى صحابي على رجل يضيف هذا الليل رحمه الله أتكين كوانين لسوك مونن باقورا وأونن دلي الله زي مسا رحمة فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله سي وانا متن دقا تكين متانا مدينة سي يميكي يتي زم سوكيه يا من زم الله كل وراء كما قد درسي أنا wannan shine sirrin da yasa kake ga duk wani dan adam da yake da damuwa ga alhazan birni ya san inda suke amma ba zai tafi ko ina ba sai masallacin juma'a ko ya zo masallacin kamsu salawat ya ce an idar da sallah ina ganin liman ina son ganin liman liman idan ya wayo ma Allah mai ya faru ita wallahi kudin haya ne ya kare to nan ministry of finance ne ko kuma na fata kun bayyance magana gurin sallah ne ibada ake yi amma saboda wannan sunna da muka gada daga annabi muhammadu to haka abin ya taho tun daga wancan zamani kaga sallah aka idar ya zo duk ga manyan masu kuɗi na cikin sahabbai amma bai tunkare su ba sai tunkari babban limamin duniya shine annabi muhammad ya ce ya rasulallahi matsala ta faru to haka yau idan kowa ya zo za ku yi sallah da alhazan birni haka ne ko ba haka ba za ku yi sallah da manya-manyan 'yan siyasa da waye amma ba wanda zai tunkare su sai dai kai liman a zo a same ka a ce akwai matsala ka san ko daga numbari kana hamma kai ma wala Allah baka sanya za ka yi ba makogaro di ya ke kashe haka ne ko ba haka ba amma haka zai zo ya karanta ba matsala yana ganin a gurin ka zai samu sassauci to yasa sai kai hakuri sai ka saurare shi kun ga annabi da yace zauna yace ku aika cikin gida me za a samu a bawa wannan bawan Allah aka aika ba a samu komai ba to sannan sai yace to jama'a a cikin kuwa zai sauke min wannan bakon nawa ina fata an bayyana magana shine wannan mutumin yace zan sauke shi ina fata an gane فقال انا يا رسول الله فذهب الى اهله فقال لامراته sai tafi da wannan bako ya ce wa matarsa hadha dhayfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan bakon manzan Allah ne ai na ga ko sarki ya turo mutum ya ce ka sauke shi ai ya kamata ka girmama shi ai ko ko ba haka bane ya ce ka girmama wannan bakon nawa ai ko za ka yi masa gayatar takrimi wato kaiwa magura wajen mutuntawa da girmamawa na fata an gane ya ce haza bai ku rasulillahi la ta dakhirihi shay'an kara ajiye komai a fito da shi a bashi faƙalat wallahi ma indi illa kotu sabiya ko babu komai a gurina sai ɗan abincin da muka ajiye wa yara abincin da muka ajiye wa yara shine kada ya shaura ƙala sai ya ce fa'iza arada sibiyatu al'asha fanawwumihim idan suka zo za su nemi abinci su yaran yi kokari ki saka su bacci a wata ruwaya aka ce he ta dora tukunya he ta zuba ruwa a ciki he ta banka mata wuta kawai he ta kawo yaran kusa da tukunya he ta ajiye su kaga za su dinga tsammanin an jima za a sauke ko suna jin ruwa yana ta zamal zamal zamal a heba ko kwayar shinkafa a ciki iya ruwa ne zalla yake tafasa he ta ajiye su kusa da murhun suna jira gyangyaɗe yana ɗiba su suna jira da haka har bashi ya kwashe su ga baki ɗaya an gane magana da ke ko wata ali fa aka da istiraja ki ɗauko mana abincin ki kawo mana in kin zo ki kashe fitilar kar ma ya ga yaya yawan abincin zai ishe mu ni da ke ko ba zai ishe mu ba an gane ko wa nazari buduna nan laila mun kuma za mu bar ainihin wato daga abin nan ɗinmu cikin mu a wannan dare ba za mu ci komai ba fa fa'alat wannan mata ku ta aikata haka ma'ana ta kawo abincin sai ta kashe fitila a cikin duhu wannan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tare da bakon amma shi baya ci shi kuma bakon sai ya dauka suna ci tare yana ci har ya ci ya koshi ya sha ruwa suka kwana a gidan wannan bako ma'ana gidan wannan mutum wannan sahabi na fata an gane ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم da gari ya waye wannan mutum ya taho gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da bakon manzan Allah ce ya rasulullah ga bakon ga gari ya waye ya ce zai tafi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce laqad ajiba Allahu aw dahika Allahu min fulanin wa fulana Allah ya abin da wani kai da matarka kuka yi ya burge Allah subhanahu wa ta'ala wani watar waya kuma aka ce Allah ya yi dariya wa abin da kuka yi da kai da matarka wajen sauke bakona in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne Allah ya sauke wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutanen Madina sahabban Annabi suna iya fifita wani ma a kansu ko da su suna da bukata kaga sun sauki bakon manzan Allah na fata an gane su sun hana kansu sun kuma hana 'ya'yansu ba ne su kuke bada hadisin waɗannan mutane waɗanda ainihin wato awahumul mabitu ila gharin ko sun yi tafiya sai ruwa da iska suka taso suka rasa inda za su fake sai suka ga kogon wani dutse sai suka je suka shiga daga cikinsu ma'ana da kogon dutse ya zo ya rufe kogon sai suka ce ba abin da zai fitar da mu daga wannan kogo sai dai kowannen ku ya nemi kamun kafa ga Allah da wani aikin da ya san ya san dan Allah ya yi shi shine kadai dan sun tura dutsen suka ji kamar wani karfe ne a gurin ma aka dasa ba yadda za a iya turo in ba Allah ne tura shi ba wanda ya sai tura shi ga dare ga ruwan sama ga iska ruwa ya dauke sun gagara fita wannan ya ce ya Allah in nayi kaza dan kai ka fitar da mu wannan ya ce ya Allah in nayi kaza dan kai ka fitar da mu kowa ya faɗi abin da ya sai Allah ya tura dutsen amma ba irin ture wanda za su iya fita ba to a cikin su akwai wanda ya ce ya Allah ina da iyaye na guda biyu tsofi sun tsufa na fata mu ci magana ya ce na je ni nake kawo musu abincin da za su ci na je na nemo abincin da za su ci sai na zo na samu sun yi bacci ya ce kuma iya shi kaɗai na samu ya ce ‘ya'yana suna kama ƙabata suna kuka suna cewa baba ka bamu ya ce na hana su har san da iyayena ina suka farka daga bacci na ba su suka ci suka kohi sannan na bawa ‘ya'yana abin da ya saura ya Allah idan na yi wannan abin ne don neman yardar ka Allah ka buɗe mana kofa kawai sai kofa ta buɗe gaba ɗaya suka fita ina fata mu ci magana wato daga cikin abin da ɗan adam zai yi ya samu yardar Allah shine na farko da yayi abu saboda Allah dan Allah na biyu ya fifita wani akan kansa bukatar wani mabukaci akan taka tana taimakawa wajen kai kuma Allah ya ma rahama kuma ba a nan duniya ba kadai wallahi har a lahira ba kuma a lahira kadai ba har a nan duniya sau da yawa mutum zai yi alkhairi jama'a wallahi kafin ya ce kwabo Allah ya bai masa da gurbi ya dawo masa da yanzu kaga waɗannan bayan Allah ba san cewa Allah zai sauke aya a kansu ba su sun yi ne tsakaninsu da Allah sun sauki bakon manzan Allah ba su da abin da su ma ya wadace su amma suka ga tun da bakon manzan Allah ne to bari su sauke shi to wannan kuma yana nuna mana manyanmu musamman masu addini da ke matsaloli sukan zo zuwa gare su to a samu kuma jajirtattu malam irin waɗannan sahabban wanda za su ce malam idan an samu wani mabukaci in dai bukatar ba tafi karfin mu ba malam a turo mana shi ko kuma a gaya mana bukatar zami saboda kamar yadda na faɗa muku ɗazu mutane sun tahi da matsalar su ina suke zuwa gurin malami mutum sai dauki doguwar takarda ya tafi gurin malam da kwaro ya dauki takarda ya tafi gurin malam Musa Adam mai hura ko ba haka bane ya dauki takarda ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi su kuma nan bayan Allah duk da suna neman na kansu 'yan kasuwa ne suna da makarantu da sauran abubuwa amma babban aikin da suka ɗora wa kansu Allah ya ɗora musu shi ne karatu da karantarwa ba harkar nerori ce a gabansu ba haka ne kuma haka to ahi ya kamata a samu wasu a gefe wanda za su dinga dukan kirji to an an zo da damuwa malam a tuntuɓe mu a samu wani ya gina gida ya ce wannan malam na saukar baki da tunda ku Allah bai baku duke da za ku gina gida ku sauke baki ba don an samu wani bakon malami ko bakon wani bawan Allah ya zo cikin bukata a turo mana akwai kuku a gidan akwai abinci akwai gurin kwana akwai sabulu akwai ruwa akwai komai akwai gado har shantos akwai za a fesa mar shantos ya gama hidimarsa na kwana biyu ko uku yayi gaba a wannan gurin nake jinjinawa waɗanda suke saukar malaman irin malam aminu daurawa bari mu fara daga kan wane ne mai wake alhaji alhassan mai wake tsawon shekara kusan nawa kusan ashirin da biyar malam malam daurawa zai shigo da hi da iyalansa hi zai sauke shi har su gama tafsiri kwana ashirin da bakwai da takwas ya koma kano yana sauke da shi da abinci da ruwan sha da sabulun wanka da madara da suga da komai ana cikin haka ba wai ya gajiya ba bala bello tun ka yazo ya karbe shi ma ko yanzu kusan a masaukin sa yake sauka haka ne ko ba haka ba to ana buƙatar ire-iren waɗannan a cikin al'umma ya zamanto sun zo sun samar da wani abu da zai dinga sassautawa jama'a ta yadda idan wani mabukaci ya taho yanzu na rantse muku da Allah idan na gaya muku takaddun mutanen da suke hannuna na rashin lafiya da na kaza da na kaza da na kaza Allah idan ka ji sai hankalinka ya tashi wanda zai iya bugewa in buge wanda ya buge ni buge nan nima sai mu kwanta tare gaba daya na fata an fahimci magana wallahi malam kowa ya taso da damuwarsa gurin ka zai zo saboda ya san cewa ko da bai samu biyan bukata ba zaka ja mar aya da hadisi ka bashi hakuri ka ce ka yi hakurin Allah ya da Allah zai ka baka mafita kar ka damu sabanin alhaji wane ko dan birni wane ka je farko tukunna wanda za su ma mara ba a gidan karnuka ne kana buga gate za su rugo da gudu wallahi kamar za su rare ne ka gaba daya welcome ɗinka kenan barka da zuwanka kenan karnuka haka da kuma haka ba in ku ya fito a murtike fuskarsa a ɗaure zai zo gurinka kana magana yana mm, mm. to sai aka yaya kuma ma'ana ya wallahi masu kuɗi suna shagalinsu billahi lillahi Allah wallahi wato sai aka wato sai aka yi a gashi ya ba bayani alhari ka saurare shi ka taimake shi kawai za ka taimake shi amma kana ta masa kana tambayar sa sai aka yaya ina fata an fahimta mutum ya gama jawabi kuma ya tafi cikin bakin ciki da takaici ba a biya mar bukata ba kuma an hankare shi wani ma an kai wasa ya gaggaya ma bakar magana masu kokarin cikin su sune wanda suke kin fitowa ba su fito ma ba balantana ka ce sun gaya ma magana ko sun ki su saurare ko sun ki su taimake ka ni ina ganin da wanda zai fito ya wulakanta mutum gara wanda ma bai fito ba baka gamu da hi ba ma balantana da ma kaga wulakanci haka ne ko ba haka ya fi sauki amma ina ba wa masu kuɗi shawara akwai abin da idan kuka yi Allah zai taimake ku akwai abin da in kai kuma wallahi ba zai taɓa dukiyarka ba kuma ka dinga ganin taimakon Allah kenan yanzu ba za ka iya ware cewa a dukkanin rana kana cin riba dubu ɗari misali sai ka ce to na ware dubu biyar wannan dubu biyar ɗin ta ce mako ce ita kan na saka mata albarka babu ni babu ita in dai ka fito waje ka ga mabukata to ka raba musu wannan biyar ɗin ba shi kenan ba in ta ƙare ka ce to iya abin da na ware zan bawa Allah ta ƙare don haka ku yi haƙuri sai gobe kuma ba shi kenan ba ba za ka iya wannan ba a cikin dubu ɗarin da Allah ya baka jiya ba za ka iya ware mar biyar ka bashi ba kuma idan kai haka dukiyarka ba ta wani jirauni ba sannan kuma ka yi taimakon daidai gwargwado sa'an nan kuma Allah zai kalli wannan abin da kai kai kuma ya maka agajin da baka taba tsammani ba to kun dai ji sahabbai wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi don ka gane ana magana ne da masu kyauta da wanda suke rowa Allah ya ce wanda ya maganin bakar rowa zuciyar shi a shuhu malamai suka ce tana da fasara guda biyu ya zama mutum bai iya bayarwa kuma yana hangen abun wasu koda yana da shi ba zai iya bawa wani ba amma kuma yana hankoron ya samu ƙari daga gurin wasu wannan ba masifa bane jama'a shine ashuhu haka malamai suka fassara ta wasu kuma suka ce ashuhu ma'anar ashuhu shine mato mutum ya hana wani kuma ya ma hana kansa na gani a social media wai wani zai bawa matarsa ban gida da za ta yi suya ta shigo kitin za ta ki bai ta da kada kada kada kada kada ita tsaya ya zo ya dauki sirinji ya bude bakin robar ya tsoma a sirinji ya ja ya matsa mata a cikin kasko sai ya yanzu haka ake yi yanzu haka ake yi eh sirinjin allura wai da shi aka zaɓa aran ma aka zuƙi mangaɗen da za a yi abin nan so yunwa jama'a bala'i ce Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda ya maganta bakar ruwan zuciyar shi shine na farko shi ya hana wani sannan kuma ya hana kansa akwai masu kuɗin da wallahi jama'a matansu da 'ya'yansu ba sa mora abin da Allah ya ba su na dukiya kaga mata tana complain akan mijinta kuma wallahi Allah ya hore mishi ce malam wannan ayin daidan ta wannan ne da yunwa za mu mutu wallahi da yunwa za mu mutu ya hana iyalan ya hana 'ya'yan ya hana iyayensa ya hana 'yan uwansa ya hana kowa ya kane ne komai kuma kuɗi sai karuwa suke sai taruwa suke da haka har su kashe shi yi da haka har su kashe shi shine ashahu wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan sune rabautattun duniya kuma sune rabautattun ina za mu sake dawa wannan ayar ba mu gama ba lokaci dai ya kuri insha Allah ta'ala gobe alaramma za mu sake dawo ayan nan don akwai marowata wallahi tallahi akwai marowata kuma akwai ayoyin rowa da suka yi maganganu akan rowa kun dai ji halin sahabbai kun ji kuma wani sahabi da muka kawo kinsa sayin da ya soki bakin manzan Allah to shin wannan irin hali muke da hidan gane da mu'amalar mu da mutane wannan halaye da sahabbai suka nuna mutanen Madina da Ansar su ne yasa Allah yake taya su gashi a cikin Alkur'ani muna karantawa halin karamci mutunci girmamawa taimako agaji amma yau mun waye gari kawai kudinka naka dariyarka ta kowa eh akwai mutanen da kudin su nasu dariyar su ta kowa ma'ana za su za su ma dariya ya ne ya gari ya ake ciki kai wallahi wallahi fal a tafa amma wallahi kana ganin aljihunsa da tudun nerori wallahi ba zai ba ko kwandala ba wani kuma zai zo da kai ta baka labarin kuɗi malam yi ta baka labarin kuɗi kuma ya hana ka naira wallahi ai wallahi ranar ma kai wato al'amuran nan sun ɓaci wannan gida fa na anguwar kaza ɗin nan wallahi miliyan tara da dubu ɗari biyar na saye shi ɗazun nan ma wane wallahi harkar da muka buga da wane ya turo min kuɗi naira miliyan goma sha shida ne kawai waya haka shaura miliyan kuɗi miliyan ashirin ne kuma gama wannan hira kana ta hamma kuma wallahi ka tashi ka tafi naira na rantsi da Allah ba ta haɗa ka da ki ba haka ne aran ma ko ba haka ba sai ta baka labarin kuɗi kuma su hana ka kai kuma ba ka so a yanke labarin saboda a tunanin ka daga ƙarshe za ka ɗan more har a je ƙarshe ba abin da za su baka ko ba haka ba ne Allah ya rufe asiri don haka goben Allah yadda za mu zo za mu za mu zo za mu ƙara dira a kan marowatan nan wallahi wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga kyauta da sadaka jama'a maganin masifa ne wallahi Allah ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko tuntuɓan harshe da ni da ku Allah ya sai mana a kafin mu muna marhabin lalai da ɗaya daga cikin manya-manyan mu na wannan gari shine hakimin bolari na wakilin hakimin bolari ya zo mana wannan guri domin ziyartar wannan majalisi namu muna addu'a Allah ya saka masa da wannan ainihin wato ziyara yan uwa an ba da gudunmawa ba yar kaɗan ba gaskiya in muka ce za mu karanto duka gudunmawan nan kun san mutum nawa ne suka ba da gudunmawa mutum 114 tsakanin jiya zuwa yau mutum 114 kuma abinda suka tara mana naira 83 da naira 500 yanzu muna da zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari tara da tamanin da uku da ɗari shida da tamanin da hudu iya abin da za mu iya cewa kenan don in muka ce sai mun karanto alaran ma ya sha ruwa ba a gama ba saboda haka duk wanda suka taimaka ga sunan malam mutum ɗari da goma sha hudu mai ɗari biyar mai dubu ɗaya mai dubu biyu mai dubu biyar mai dubu goma mai kaza ga sunan dai rututu burjik muna muku addu'a duka da kuka bada wannan gudunmawa Allah ya saka muku da alheri wanda duk suka tsoma dukiyarsu komai kankantar ta a wannan gidauniya ta marayu Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljannar firdausi Allah ya sa aljanna ta zama komar mu da tasu ga baki daya to sannan kuma honorable bala bello tunka kamar yadda muka faɗa sun ɗauki nauyin gyara mana kayan sautin mu to yau kan dai sun gama aiki gaba daya kun ji alamun sautin ya canja sabanin kowane lokaci ya ko to muna addu'a honorable bala bello tinka allah ya saka ma da alkhairi da wannan aikin da kai mana da kuma wannan renovating na kayan sauti da kai allah ya biya ka da aljannar firdausi allah kuma ya biya ka da aljanna allah ya biya ma bukatunka na alkhairi yawwa sannan masu kawo mana mai mutanen mega muna addu'a allah ya kara muku lafiya da imani suna kawo mana mai muna sa mu da janareto musamman mutanen mega tsakani da allah sun juma shekara da shekaru suna ba mu wannan mai ku duba yadda manna yake tsada amma ba su gajiya ba suna ta kawo mana muna addu'a da manaja da sauran ma'aikata da shugaban wannan guri gaba ɗaya allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma akwai ɗan marna su ma sun ce yanzu duk juma'a daga yau sun fara bamu duk juma'a za su dinga bamu lita goma sha biyar mu dinga sakawa muna tayarwa ana kala allahu kala rasulullahi haka ake so kowa fa wallahi kowa ya nemi hanyar da zai tafi aljanna allah kar ka jira wai wani sai ma kai ma ka je ka laluba ina za ka taimakawa addini ka samu aljanna gobe kiyama muna addu'a allah ya saka musu da alheri mu ma kuma allah ba mu ikon taimakawa mu samu aljannan nan allah ya samu dace duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أقوي مالا إيسا والي جماعة كن سن ما تستاهيه أم تسيئس to an yi sunan yaron yau an saka masa suna abubakar to muna addu'a allah ya raya mana abubakar allah ya sa ya ɗauko halin sayyidina abubakar radiyallahu anhu to alhamdulillah so muna addu'a allah ya raya mana wannan yaro abubakar wanda matar malam isa wali ta haifa mana kuma addu'a allah ba su lafiya da shi da mahaifiyarsa sannan shi ma dagaci na abin nan hakimi na bolari da ya zo muna addu'a Allah ya saka masa da wannan ziyara yana da bukatu na addu'o'i da yawa muna addu'a Allah ya yi masa damuwoyi da matsalolinsa Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya kade masa dukkan wata fitina a cikin mulkinsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة